بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما عقلت والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره والكبار العظيم ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم يا ايها الشيخ بالله هذا المعترف وانتهك درجه من الزمن سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يوم يوم رمضان shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu da hijira ce da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan ne na ashirin da hudu ga watan na ashirin da hudu wani watan shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu da ta dubu da arba'in da tara alhamdulillah Allah tabaraka wa ta'ala ya haɗa mu wannan wuri ba don komai ba don jin wani abu na aikin malamin alkurani kuma a cikin wannan wata mai girma wanda wata ce da ta girma guda hudu na farko watan ramadana ita kanta watan tana da alfarmanta wannan karfi watan ita tana da alfarmanta na biyu azumin da ake a cikinta ya samar ta ƙara samun alfarma na uku kasancewa da yake da kadari a cikin ta saboda Allah ya ga mai da kadari khairu min al-shari wannan alfarma ne a gare ta abu na hudu kasancewa alqur'ani an tabbatar da shi a cikin wannan wata wannan ma wata daraja ne da wannan wata take da shi saboda haka muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya haɗa mu a watan qur'ani dan sauraron alqur'ani kuma ɗan uwa suka halarta saboda sun addini a baya malamai suna neman mutane ne su mutu wa'azi tattara su da kira za ka samu da zai saurare ka amma alhamdulillah al'umma sun ci gaba ko suna cikin cikin al'umma ya kai ga mutane su suke nema a gaya musu alƙur'ani saboda shi dan adam Allah tabaraka wa ta'ala da ya halice shi wato sai ya hado shi da manual abin da zai zama shine zai gani ne sa a rayuwa shine alƙur'ani shi wannan alƙur'ani shine zai zama wanda mutum zai yi tsarinsa ya rayu rayuwar duniya lafiya da Allah lafiya. Alhamdulillah da Allah ya sa muka haɗu a nan saboda soyayyar mu ga addini saboda mu ji wani abu na fassara Alƙur'ani mai girma a cikin wannan wata mai girma. A kafin mu fara wannan wata da muke ciki wata Ramadana wata ce mai girma kwarai da gaske. Duk wanda Allah ya sa ya ga rayuwarsa ta rufi wannan wata to ba ƙaramin farla Allah ta baraka wa ta'ala ya ba shi ba. Zalika fadlullahi yuti man yasha. da ya saura sai ka gode wa Allah musan kuma godiya da ake nema idan mutum Allah ya masu da wannan nima kamar yadda Allah ya gama da cikin Qur'ani imanu ala dawud shukr wa lam yakun bani shukr ni aiki mutanen annabi dawud na godiya kadan ne daga cikin bayi suke godiya wato aiki na godiya irin aikin da zai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah har kafafun su kumbura kuma muna ya ya rasulullahi ba kai ba ne Allah ya ce da ya gaza zaka Allah ma ta kaddama min zan duka ma ta akhara Allah ya gafarta ma da ma kai da kuma wanda za ka yaba sai ce amara ko na abdan shagora ba zan zama tuba mai godiya ba wato ka yi ibada za su na cewa ka gode wa Allah da Allah ya rikki- ya sa ka rikki rayuwa dukkan ramadana ba karamin falala ba ne wasu sahabbai guda biyu sun zo sun musulunta wurin sai da Abdullahi sallallahu alaihi wasallam bayan sun musulunta sai ta yi shahada to mun san samun shahada babban abin nema ne sabai suna ko matan sabai suna gori ga duk wanda aka ce mijin ya rasu a kan gado ya yi rasuwar mata bai rasu a fagen yaki ba to wannan yin shahada ɗayan sai bayan ramadana sai ya rasu a gida shi Allah ya sa ya riski ramadana bayan ramadana ya rasu a gida irin rasuwa na mata da suke fara mun to ɗaya daga cikin sabai sun yi ruya waɗannan mutane guda biyu an cewa wanda ya mutu a gida ya zo ya riga shiga aljanna kafin wanda ya shahada a wurin yaki sai abin ya bashi mamaki yau da ya samu sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah na yi wani barki ne abin mamaki yace me ya faru yace kaga mutanen nan guda biyu da suka musulunta ɗaya shahada ya yi amma ɗaya a gida ya rasu sai kuma gashi na yi mafarki wanda ya rasu a gidan an ce zai shiga aljanna kafin wanda ya shahada sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai hana ba zai riga ya shiga aljanna ba alhali ya riski ramadana to kaga riskar ramadana yasa aka ce ya riga inda wancan bai riski ramadana ya azumi ramadana ba aka ce ya riga shi ne shiga aljanna to mutum ya ga ya riski ramadana babban alkhairi ne sai dai kuma dama Allah tabaraka wa ta'ala ya kasa abubuwa guda uku akwai lokuta da ya fifita kamar ramadana suna ciki lokaci ne mai albarka akwai mutane da Allah tabaraka wa ta'ala ji su tare sun yi ibada ladan su ba irin na kowa bane wa la rasi masal rasulullah sallallahu alaihi wasallam kololuwa su ne sabon manzon Allah idan sun yi ibada Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabi zai ba da rabin mudu na sha'ir kamar gero ya ba da rabin mudu sai kuma ka dauki dutsen kudu gaba ɗaya ka ba da shi saboda Allah sadaka yana dinari ka ba da shi sadaka saboda Allah Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka kai gurgurun abin da sahabi ya samu ba saboda shi ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi tijani yana cewa babban kuren matsayin wali yana ganin annabi kurukuru yace sahabi da wannan ya fara saboda haka amaruna amahum kama qala shaykhuna kal qatati ma bi ganin ce wanda ake kwatanta wani da wa ainihin sauran sahabbai kamar wani tsuntsuru da ke kiransa duwo da kuma wato kiyashi mai tafiya kan tufi za a gwada gudun wancan jirgin mai gudun jirgin sama da kuma tafiyar kiyashi ba za a kwatanta ba saboda haka na biyu Allah na bibi tsoro da mutane daga ciki akwai masu hakuri Allah ne na hawa fasta yaro na tarin da wani nisa masu hakuri Allah na ba su ladar su ba ni tsari na uku Allah yana bibi da wasu wurare da suna da falala shine kamar dakin Ka'aba masallacin harami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya raka a daya a wurin in ka yi raka a kowane masallacin duniya raka a dubu ɗari kafin ka samu ladar raka a ɗaya a masallacin harami na uku a na biyu masallacin sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ramadana sallallahu alaihi wasallam kai na kila raka a ɗaya sai wani na kila raka a dubu kafin ya samu ladar raka a ɗaya a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na uku masallacin kudu shi ma in kai raka a ɗaya sai wani na kila raka a ɗari shida a kowane masallaci in ba waɗancan biyun ba kafin ya samu ladar raka a kan waɗannan lokuta da wurare da mutane Allah na fifita su idan Allah ya sa wani abu yana da fifiko in ka yi sabo a ciki kuma ninka sabo bala'i yadda ake ninka lada saboda ka mu kiyaye saba wa Allah cikin Ramadana musamman cin naman mutane saboda Yauda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya da sahabbai sai suka aika lokacin buɗe baki biyan su da ƙare a ƙara musu biya heman su daban heman da zinar su yake zaune daban wanda suka aika kan ya dawo suka yi gulman sa magana su lafiya su koma ka koma ka gaya musu sun yi miya miyan har da nama ya koma ya gaya musu sun za su da miya gagaya suke a da ya tafi ba su yi maganar sa ba ai kun ci naman sa saboda haka ka haramta wa kanka cin abinci da shan ruwa wanda Allah ya halatta maka in ba don Ramadana ba amma kuma mun buɗe baki muna cin naman mutane da Allah ya haramta mana ولا تتبعكم بابا لم يبدو آدم إلا أن يأكل لها أشد يوما kada da shi kurin da riba cin naman gashi to mu kiyaye wannan abu na ƙarshe mu kiyaye abubuwan da suke bata ladar ramadana dama azumi abubuwa guda uku ke bata shi akwai abin da ya bata azumi zai jawo a yi kafara al'adawar kafara shi ne mutum ya ci abinci da gangan ko ya sha ruwa da gangan ko ya kusanci iyayen da gangan wannan kafara za ta kama shi abu na biyu akwai abin da ya ba ta azumi rama ko za a yi ba kafara misali mutum ya jawo amai da kansa ya yi amai zai rama wannan azumi misali mutum ya fitar da maziyi bayan ya aikata abubuwan da aka hana shi aikatawa ko mudamatin nazari ko kubla ko makamantar idan masu ya fito zai rama wannan azumi da makamantan abubuwan da suke jawo a rama azumi sai abu na ƙarshe da zai tsaka azumi a shari'a ba za a ce azumin ka za ka rama ba amma hakikani ba ka da lada saboda mabala suna suna yake rubbar sa'inin limta da mumin biya da kudarci da yawa mai azumi bayan da komai azumi su yunwa me yasa saboda manzala sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce man lam yada qawla zuhur wal amali bihi fa laysa lillahi hajatun min yada dama wa sharaba duk wanda bai bar maganan ƙarya ba yana azumi yana ƙarya bai bar shedan ƙarya ba Allah ba da bukatan ya bar cin abinci ko ya bar abin shan abin sha ya wuni yana azumi amma yana ƙarya musamman ƙaryoyi da yanzu muke musu ban maganin ƙarya ne ƙarya a waya an kira ka wallahi ina wurin kaza ai garan sai ba kuma ƙarya ke ba wuri ke ba kuma kuma gani nan kusa alhali ba kusa ke ba domin kiyaye a ramadan da waɗannan abubuwan ƙarya ko ba a ramadan ba haramun ne in a ramadan ne kuma kana yi kana ba ta azumi ka saboda haka wannan kamar gabatarwa ne mu kiyaye waɗannan abubuwa wannan abin da aran mai karanta mana ya fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim kamar yadda za mu fara da tasbihi da da tasbih na wannan da mun da shi shirka ya tsara da Allah ta'ala ya fara magana kan wannan kalma ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim yace hikimar fara hikimatu fi ibtida'il qur'an ibtida'ul qurra aw ibtida'ul qira'a bi hadhihi al-kalma an ad-dukhula ila al-malik ya'taju li qara'i ba yace hikima da duk mai karatu ya fara da cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda duk faran da ka sani idan zaka je wurin sarki kana buƙatar kwankwasawa ko neman izini ko neman amma iso to kana so ka shiga fadan Allah da karanta maganarsa saboda haka kana bukatan waya ta ji da istiza kana bukatan neman izini wal mutakallim lamma arada shurur fi qira'ati kalamillahi tabaaraka wa ta'ala sai karatu lokacin da yake so ya fara karanta maganar Allah wa yi sarki fa innahu yashru fi dukhuli hadar Allah tabaaraka wa ta'ala saboda haka yana kokarin shiga halarar Allah ne ta baraka wa ta'ala ta yaya zai shiga halarar Allah zai shiga ne ta maganar Allah ta baraka wa ta'ala bari hada tunazzifu wa tunazzifu lisanu ka da kauli a uzbin layi na shi da waje saboda haka mutum zai yi tsafta tsaftace harshensa da cewa a uzbin layi na shi da waje wato kana neman tsarin Allah daga shi ɗan abin jefewa. Me yasa za ka fara da haka? Saboda umarnin Allah. Allah ya ce ban za ka haɗar Ƙur'ana fasta izin lahi na shiɗa na waje. Idan za ka karanta Alƙur'ani, ka nemi tsarin Allah daga shi ɗan abin jefewa. Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim hakaza allamani ni Jibril faɗin a'udhu billahi minash shaitanir rajim haka jibril ya tarar da ni shi kuma jibrilu ya karbo anin lauhi daga lawul mahfuz lauhu kuma anin qalam da qalamul qudrati qalam kuma anin rabbi tabaaraka wa ta'ala daga ubangiji shi yake fa hadhihi siga afdal siyar isti'ala faɗin a'udhu billahi minash shaitanir rajim shi ne majibicin sigogin isti'ala gaba ɗaya da muka sani yake dalili saboda wata rana sai na abdullahi bin mas'ud ya zo zai karatu sai wuce ya auzu billahi sami'ul alim min ash-shaytan ar-rajim ar-rajim a'udhu billahi sami'ul alim min ash-shaytan a min ash-shaytan ar-rajim ya faɗi haka kamar yadda muke ji mun suna faɗa sai faqala min nabiy sallallahu alaihi wasallam sai yace faqala li annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya faɗa mini يمن أم عبد فقال الشيخ عبد الله بن مسعود فما لا سلا سلا يتي من يريد أن يقرأ القرآن جدا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم يرتب duwan da yake so ya karanta alƙur'ani dan ya shatab kamar yadda aka gabar da shi to ya karanta kamar yadda ibn Mas'ud yake karantawa to sai yace sai manzo Allah ya ce mata ya kai ibn mu'addin idan za ka yi karatu ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim haka za a ra'ani jibrilu ba ka ce a'udhu billahi samil alim ba ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim haka jibrilu ya karanta ne shi kuma jibrilu haka ya karbo daga lauku lauku kuma haka ya karbo daga salam zuwa lauku mafus kamar inda ya cikin tafiyar rukunai ba na hudu altaji min Allah tabaraka wa ta'ala ina fakewa ina komawa zuwa ga Allah astaghfiru billah ina neman taimako wurin Allah tabaraka wa ta'ala taimako akan me akan Allah ya tsare ni daga shaytanir rajim daga shaytan abin jefewa allazi huwa al-iblis wanda shine iblisu ash-shaytan ma'anar shaytan min ash-shaytana idza bauda kalmar sunan da ta zo daga shaytan wato baut abu in yayi nisa sai a ce masa shaytana abu yayi nisa to iblis ada kana abdan muqarraban fi Allah tabaraka wa ta'ala bawa ne da ya samu kusanci a ran Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda za mu samu kitansa nan kusa a cikin suratul baqara fa urida wa lu'ina wa ubida an hadrati Allah tabaraka wa ta'ala sai aka kore shi aka la'ance shi aka nisanta shi daga ranar Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka aka ambace shi shaytanan wato wanda aka nisanta ana ambatonta wa sunya iblis ba da ma kana ismu azazil kuma ana kiransa iblis bayan da sunansa azazilu a kamar yadda ibn qutayba wato ya fada a sunansa da saryaniyanci shine azazil da yaren saryaniyanci saboda haka ma'anar rabiyin kuma ai marjum matsarufin zanzarillah tabaraka wa ta'ala abin jefewa wanda a kore shi daga nan Allah tabaraka wa ta'ala a kore shi daga aljanna a kore shi daga sama a kore shi daga rawar Allah tabaraka wa ta'ala wannan a'udhu billahi minash shaitanir rajim wato bawa yana neman tsari Allah da jalalar Allah Allah ya tsare mutum daga shaitan kamar yadda muka sani Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare da mu shaitan aduwun lana makiyi ne saboda haka yake fasahin ruwa aduwan rike shi makiyi to wa amarna an dukkan ruwa aduwan Allah murke mu rike shi makiyi saboda haka wattikhadul aduwi adawa an wato ta tahassala minhu kai rike abokin gaba ko abokin kiyayya ga makiyi to ba ma kawo maka nemi kariya daga gare shi tunda ka yadda makiyinka ne to dole ka nemi tsari abinda zai tsare ka daga shirin wannan makiyin naka saboda haka wani abdulaita inda hu illa rabbuhu ba ba ya da komai abinda zai tsare daga shirin wannan fitinan sai komawa ga Allah ubangijin sa yarji ila rabbihi ba wa sai koma ga Allah wa yantaji ilayhi ya fake ya damfarewa Allah tabaraka wa ta'ala ya nemi tsarin Allah daga shirin wannan halittar Allah wanda shine iblis wani malami shirki wani malami a cikin malaman kurasana wanda ɗalibi ya zo wurinsa ya koyi karatu don da ya san ya haddace hikimomi dubu hudu a wurinsa ba haddace waɗannan hikimomi dubu hudu ɗalibin sai zo ban kwana da malaminsa yana so ya koma karatu ya yi haka shi ya samu abubuwa dubu hudu ya haddace zai koma sai malamin ya tambaye yake tambayansa yake maka muka shay'an afdalu min jami'i ma innaka min al-hikam ka saurara zan sanar da kai wani abu wanda ya fi maka duk hikimomin da ka samu sai ce to yana ne sai mala ya tambaye shi shin a garin ku akwai shedan sai ce na lallai akwai shedan a garin sai ce to shedan yana ta muku wasu wasi a gare ku sai dalibin yace kwarai yana ta muku yana ta mana wasu wasi sai malam ya tambayi dalibin nasa idan shedan ya muku wasu wasi ya kuke yi sai ce za mu ture shi mai da shi sai ce to idan kuka kore shi kuka mai da shi in ya dawo ku ƙara dawowa da kuke yi in zai fara koransa sai malamin na ce ce da tabbiru na al'arabi ba ku da ikon mai da shi innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu saboda shi da rundunansa suna ganin ku kamar yadda ku ba ku ganin su saboda inna shaytan yajri min adam majra dami shaytan yana gudana a cikin dan adam yadda jini yake gudana saboda haka ba ku da yiwa kan jini kun ba ku ganin sa shi kuma yana ganin ku sai yake to amma idan makiyin Allah ya sa maka wasu wasi ga abin da sanar da kai inda za ka yi maganin sa ka kasance kamar bako ne da ya zo gida sai ya samu gidan akwai kare idan wannan karen ya tashi a kansa yakan tambare ne ya koma jikin shi ne gidan mai karen idan ya koma gare shi ya tsaji na gudan bilmantin da ya ba shi rubutan luminansu da zarar ka koma jikin mai karen mai gidan to karen bai zai mai taba gaba ya ce to kai lokacin da ibilin da zai tama wasu wasi ka koma wurin mai shi shi ne Allah shi ya kare Ubangiji ne suka koma ga Allah ta baraka wa ta'ala ka fage wurin Allah sai za koma wurin Allah suka ce wa uzu billahi min shaitan rajim Allah ina neman tsari gare ka daga sharrin wannan shaitan abin jefewa yace saboda sharrorin shaitan sun da kashi kashi daga ciki akwai sharrin shaitan da yake alaka ita Allah ku bidini lara wanda yake alaka da addini yana taba addinin mutum in ma ya sa mutum ya kafurta kamar yadda yake wa mutane a lokacin da sauran komawa ga Allah har manyan waliyai kumaro suna addu'a Allah ya tsare su da shirin shi dan lokacin komawa ga Allah ya yake wa mutane ke lokacin da mutum ya zo rasuwa zai ji kishin ruwan da bai taba jinkirinsa ba zai je na jin shi to a lokacin da ya zo gargara yana jin shi da za a ba shi ruwan duniya duka shi ne ba zai rage wannan shi ba da zafin mutuwa ne to shirin zai zo a lokacin da ruwa a nan da aboki yana kadawa sai da ka gani ko ka yi da Allah ba kai musulmi ne addinin Allah amma ka cikin wahalar da Allah ya saka ka yadda ba Allah sai in baka ruwan ka sha ka ce ba Allah sai in baka ruwan ka sha shi yasa malamin suka ce idan za ka yi talqini mamaci wanda zai koma ga Allah kar ka rinka ce masa ka ce la ilaha illallah saboda a lokacin shedan ya zo yana ce masa ka ce ba Allah sai kuma kana ce masa ka ce la ilaha illallah idan ya ce ba zan faɗa ba kaga sai kuma ne mummunan gaso yana yi da shedan ba zai ce ba Allah ba kuma ce ai kun ce la ilaha illallah ba zai faɗa ba za ku ringa faɗin la ilaha illallah ne da ku ringa ambaton Allah har har da zai kama idan ya faɗa sau ɗaya ku shiru sai ku shiru bayan faɗan idan ya ƙara faɗan wata kalma sai ku ci gaba da yin la ilaha saboda idan daga nan bai ƙara yin ta ku shiru idan ya koma ga Allah bai ƙara faɗan kwai ba sai wannan kalma la ilaha to ya shiga aljanna man kana akiru kalami la ilaha dakhala aljanna wannan ƙarshen maganar bai zama la ilaha to ya shiga aljanna to a lokacin akwai munanan cikawa guda biyu da yawa lana guda ba su shaka wata jani ya fada da zai faru a lokacin na ɗaya a shakku fitin a lokacin sai muke yin shakka na dini gaba ɗaya kai an yi wannan dini gaskiya ne shekan zai iya zuwa yakan zuwa kuma da tuffan wani naka wanda ya riga ya rasu ko mahaifi ko mahaifiya ko wani malamin ka ya riga da sai ba mun je lahiran nan mun gani babu kyau saboda ka wannan abin da ake kai ba gaskiya bane ka kawai ka ce ba Allah duk yana daga cikin sharorin shira a kan addini wannan shi ne kasbin su sirri kubura idan mutum ya yi inkari ka tuni a lokacin da za a ransa ya mutu ba imani ya mummuna sifa Allah ta rai babban mummunan sifa kenan karamin shi ne a ta'allukul kalbu bi hadbil ashiya ilayhi ranka sai tana kai da abin da ka so a duniya idan ya zama ba Allah da manzon Allah kan so ba idan wata sabuwar amarya kai hankalin da yana kan amarya sai hankalin ya koma kai idan dukiyar ka ne sai ga hankalin ya koma tana tunanin dukiya idan yayan ka ne tana tunanin wannan yaya an zara ranka zuciyar ka ta makale da wani abu na duniya ba Allah ba da manzon Allah ba kai mummunan karshe saboda haka ake so Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su zama su ne a cikin zuciyar mutum su ne abin da ya fi so yake to shi ɗan zai saka mutum a cikin addininsa ya tashi yi kafurci a lokacin rayuwarsa ko lokacin da zai koma ga Allah a yadda da ko ya saka ka yi aikata bidiya ko kuma a wujiskin ko ya saka aikata fasikanci au kabira ko ya saka aikata kaba'ira babban zunubi au sagira ko ya saka aikata ƙananan zunubai kullu hadhihi mazaib fi dinil bayt duk waɗannan masifu suna alaka ne da addinin mutum suna alaka da addini a aw musiba fi badal abdi ko kuma shedan ya sa mutum shirkin sai taba jikin mutum kamar rashin lafiya sai ya sa masu cuta kamar yadda ya faru da annabin Allah annabi ayyub alayhi salam shi ne zai zai hura ma wani cuta ya sa ma cuta auda ko ya sa ma rauni ayin khasal ko ya sa ma kasala ka tashi da sallah ne da kaya da sauran dare bari in sala ya sa ma kasala ba za ka ga komai na ibada ba ko kuma ya sa ma aljibun tsoro idan da za a ji da aikin Allah ko aikin yaƙi ko wani abu jihadi da kai sai ga mutum ya mutu yaran da kana ya zasu kare karin ya sama tsoron shi nan yana haka a kan jikin mutum au fi malin abdi ko kuma abin da ka mallaka kamar bil aulad kamar yayan ka ya samu rashin lafiya lafazin aulad yayan ka su ringa rasuwa wannan yana da cikin sharorin shi da wakazin amwal ko ka rasa dukiya yake kullu hadhihi al-masa'il al-abd dukkan waɗannan masibun al-abd la yasta'ala lillahi yadi annahu yasta'ala lillahi min jami'i shururihi idan mutum ya nemi Allah sai daga wannan billahi shi na jin daga dukkan shururi shi nan to Allah sai ya tsare shi daga dukkan waɗannan shururi sai shi ya koma shirin sa ba zai mutum ba mutum ba zai samu nima saboda haka wasu malamai suka ce su ai a ce mutum yana ganin ga shekan kuma yana ganin ga Allah a wurin harifai suna ganin kamar ya yi rauni tunda har zai ga wurin Allah yana jin tsoron yana neman tsari tsari wani Allah daga shi ce ya ce to harifai suna ganin kamar akwai tabarin bainal ma'arifa wa khawfun min shida akwai sun yi nisa tsakaninsu tsakanin a ce ga ka kana da ma'arifa kuma kana tsoron wani Allah wani shi da kana neman tsarin shirin sa yace to amma an da khawfu min ghayri Allah tabaraka wa ta'ala da bil ardi saboda arife ba sai da tsoron wani Allah Allah zalla suke tsoron wani tsoron wani Allah لأنهم لا يرون غير الله تبارك وتعالى saboda ba ta gani wani Allah saboda la ilaha suna da ma'ana guda uku la ilaha rudu la mutune bil haqqi illallah dama wuri wanda ke matsa wanda zai shigo musulunci bayan la la la la ma abuda bil haqqi illallah ba abun bautawa da gaskiya sai Allah wanda yake musulmi yake zai zama mu'mini zai je makamin imani bayan la la la inda la ma abuda bil haqqi illallah ba abun nufi wanda da yake lafiya a wannan ibada da gaskiya sai Allah wanda yake faɗamun imani yana sai faɗamun lisani ba da lalla wurinsa la mawuzu da bin haƙƙi lalla ba wani samin mai na gaskiya da yake da tasiri sai Allah ta bara kwarta ala to saboda haka ba ta ganin tasirin komai sai Allah sai ce duk da haka ba walakin haza adabun ma Allah tabaraka wa ta'ala haitu amana bihi to ko da ba ta tsoron sa ba ta ganin tasirin sa tunda Allah ne ya ce a nemi tsari daga shirkin sa to ai da biyu Allah shi ne a cikin wurin Allah sai su duk wurin Allah su nemi tsarin Allah daga shirkin shedan abin jefewa sai da kalam sai ya nuna shi yankin yankini ne mai rauni wanda ya gajiya akan komai a gaban Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka yana neman tsarin Allah tabaraka wa ta'ala daga sharrin wannan shirin abin jefewa a wata rana kafin sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an waswasa shirin da sala akan wasu wasi da shirin yake sa mutane a cikin sallah manzo Allah ya ce kuma da iman wannan ayin tsantsan imani ne bayan nan zarika la ya da kulu bayan nan laifin tishin domin barawo baya shiga gidan da yake yanki gidan da babu komai sai gidan da ya san zai samu abin da zai tata ai kai mumini da ke sallah ai ya ga wani abu da zai yi ne shi yasa ya shigo wanda yake gidan giya ko munafiki ko kaza shi dan baro wanda shi shi kan dama kayan sa ne amma kai da ka zo masallaci kai ne damuwar sai yanzu da kai saboda haka wazala suna sai ce wannan tsantsan imani ne domin da yadda jin al-kufar al-munafiqun la yarawna fi shiran domin munafiqai da kafirai ba sa samu wasu wasu shiran saboda haka duk wanda yake samu wasu wasu shiran to akwai imani ne shi yasa shiran da yake zuwa ya masa wasu wasu wata rana sai na rasulullah sallallahu alaihi ya fito masallaci yana fitowa masallaci sai ga shiran sai manzala tambaye shi ba a talibai da masjidi hala masjidi hala da ya kawo ka masallaci na wannan duk da bitan alayi da zo ne don ka tambaye ni ce to man abgazin nasu ilaik waye ka fiki a duniya magalla tambaye shi ba ka fiki a duniya sai ce magalla an ta a bakin sai ce manzo Allah ya fiki saboda manzo Allah yana kira zuwa ga aljanna shi kuma yana kira zuwa ga wuta saboda haka wuraren da da zai je ba zai cikin manzo Allah ya samu su wa kuntum ala tafakkur fil nari fa anqalakum minha mutane suna bakin gawa sun kusan fadawa shi dan ya samu sai manzo Allah ya samu mutane sai manzo Allah ya tiki manzo Allah ce summa man to na ji ba ni ba sai waye ka tiki to shafun da shafin batin da tabaraka wa ta'ala matashi saurayi wanda ya tashi cikin ibada ka san samari tashi cikin ibada abu ne wanda yake abun burgewa kwarai da gaske a lokacin da sauyinka suka tafi gol ko kallon gol sun bata lokacin suka yawa sai kuma ka tafi masallaci ko ka tafi lokacin ne ko ka tafi wani abu da a ci yana daga cikin mutane guda bakwai da manzo Allah ya ce za su shiga inuwa za su shiga da ba su ruwa sai wannan shafin da shafin ibada matashi saurayi daga shekara sha biyar har zuwa shekara arba'in kana sha to irin wannan wanda ya tashi daga shekarar ta sha biyar don a lokacin in kai ma mai tarbiyya ne kai mahaifi ne to dole ka san wannan marhala malaman tarbiyya suna kiran ta marhala murahaka marhala da kowane lokaci wahala a cikin tarbiyya na garan daga shekara sha biyar zuwa sha hudu zuwa shekara ashirin da ɗaya idan za ka yi tarbiyyar yaro to a wannan shekarun ya fi kowane lokaci wahalar mu'amala domin a lokacin yana jin idan bai samu jatar da zai ji kai baban nasa ba zai ja kudin yana jin haka shi yana jin shi bai yana jin ba wanda ya masa kowai ya ji kowa muna gani da yadda ƙananan yara suke abubuwa saboda in ba kula da wannan shekarun ba daga sha hudu zuwa ashirin da ɗaya kuma duk wanda na zama mutumin kirki daga wannan shekara sha hudu zuwa ashirin da ɗaya daga lokacin zai fara gina shi cewa ga abin da zai zama saboda haka shirin ya ce wanda ya fi ci shi ne saurayi ne za a fi ibada saurayin da za a fi abubuwa na samun Allah da baraka da cikin dama shirin ya samu kayan sani amma kai da kake ibada kai ke kokarin haba sai ka ce ko kana ciki da tafi a haba karatu kuma yanzu ya ringa bijirowa da wani kana ganin zuwa ne suka fi kallon za a yi wasan kaza da kaza a za a yi kaza a duka ya ringa bijirowa da irin waɗannan abubuwa amma idan ka samu sabati shi ke nan sai mutum ya za shi ibada ne wanda ya fi na biyu shi ne saurayi da za shi ibada sai manzo Allah tambayi shi dan lima tamna ummati min salatin bil jama'a me yasa yake hana al'umma ta sallan jami'i sai shi dan yace li annahum idza kanu fi salati yabqa mahmuman hatta yusallimu domin idan mutane suka zo suna sallan jami'i shi dan yace zai zama cikin zazzabi har sai an yi sallama sannan wannan zazzabin ya kawo yana cikin zazzabi sai manzo Allah su sallallahu alaihi wasallam sun sallama sun rubu sun bar masallaci sannan yaji ya warke manzo Allah ce to me yasa kike hana wasu azumi daga cikin bayi sai shi ne yace bi annahu idza dakala ramadan uyitu wa tulisu yake saboda idan ramadan ya shigo aka daure shi a sa masa satari la taharrak ma dama ramadan yace ba zai samu motsawa ba matukar ana cikin ramadana ta yi ka ce to me yasa ramadana suke sabon Allah to ai dama ba shi ranka da yake sa mutum ya sabo ba akwai shi ran akwai annabi ma bari da nasu da nasu la ma su idan nasu kan nan idan ne babban makiyin ka shi ran idan ya bai ce ma ka aikata kaza idan ka ce a'udhu billahi ba zan yi ba sai ya canja sai ya ce to kai ka ko mana shi ya ka tabiya sarki in ka ce haka ba zan yi kaza ba ka a'udhu billahi ne sai ya kara gaya ma wani abu amma idan nafsu ce in ka ce za ka je ka aikata kaza to ba za ta barka ta canja ba ko ka ce wasu lanci na rage ba za ta bari ba sai ka jira ka yana son wannan abu ya ta matsa ma a kai saboda haka idan ramadan ne shi ko an daure shi nan amma nafsu da zuciyarka tana nan ba daure ta ba duk da ita ma tana karyewa da ranar lokacin da ka ji yunwa dama an haɗa ɗan adam da ruhi ne ruhu ne da jasadu za mu zo kansa saboda haka sai manzon Allah ya tambaye shi dan da yasa kake ana al'umma daga jihadi sai yace ana sa shi a cikin hukumi idan bayan suka tafi jihadi ana sa shi cikin da bai bai daure shi malan yarji wannan jihadi matakar ba su dawo daga jihadi ba sai ka tambaya ne yasa yake hana al'umma ta yin sadaka sai yace lokacin da al'umma suka yi sadaka za a sa shi a cikin wani tukunya mai tafashin ruwa zai rinka jin zafin wannan saboda ka yi hana su kai ya fada cikin wannan hali abin nan saboda in sun tana kare shi wannan hali fa ka da wannan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ka tuma wa rabadahu fi yi da kawari mazi Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama shi na sai zai daure shi a ɗaya daga cikin filolin masallaci da ya daure shi sai ya ce to yau kam ba zan barka ba hatta yusbi wa yusbi wa al-madinatu kulluhum yanzuruna ilayhi har duk ɗan madina sai su zo kowa sai ya gashi dan yaron gashi manzo Allah ya daure shi ba manzo Allah sallallahu ya daure shi sai ya tuna tazakkara qawlu Sulaiman alaihi salam sai tuna magana kan uwan da Annabi Allah da Sulaiman da ya addu'a yake cewa habbi mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di Allah ka bani mulki wanda wani bayana bai kamata ya tare shi ba to shi kuma Annabi Sulaiman yake daure aljinu da shi da Allah sai ya tuna kada shi ma daure shi ya zama yayi wani abu kamar na mulki a cikin Sulaiman sai da dabi wa ainin fa ta'addaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa talaka mutaraha Allah sai da dabi ga Annabi Sulaiman sai ya saki shi da wannan shi ne abin da ya shafi a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim albasmala wannan basmala mu fara da harfu jarrin harafi na jarra ba harafin da idan ya zo abinda zai zo gabansa dole yana da kasra to amma abun mamaki duk inda harafin jarra ya zo yakan razu zai zama akwai fasin alif da yake rufe tsakaninsa da ismin majrurunsa sunan da zai wa jarra za a sa balin sai a sa a lokaci a duk haka sai a sa sunan da zai wa jarra to amma ga shi anan ismu ne da ba sai ya zama bisti sai aka haɗe alifin babu shi ba da suka ce to wannan alifin shi aka naɗe aka sa shi ya zama sannan baɗin ya yi tsawo sannan ba bismillah sai su sauran sandunan ba gaba ɗaya ba banda za a samu da dogon abin nan alama in ba na bismillah na wannan ba saboda tana haɗe da alifin bi ismillahi shi ya sa aka masa haka sannan shi ke baɗin nan ta yi ladabi ne ƙasa take ta yi ladabi sai Allah ya sa aka fara maganar ƙwa'ani gaba da aka fara da ita ladabi dai kai kasa wannan kasa kuma duka cikin alqur'ani gaba daya an yi daga cikin alqur'ani duka cikin fatiha fatiha kuma duka sirrin da yana cikin bismillahir rahmanir rahim sirrin bismillahir rahmanir rahim duka yana cikin ba wannan ba wannan ne cewa ismi jarra yayi wa Allah aka ce ba sai bismillah ba aka ce bismillah shi yayi wa arrahmanu ya masa jarra aka ce bismillahir rahmani cewa arrahimu jarra ya zama sautin kasa aka ce bismillahir rahmani rahimi saboda wannan bawon ne saboda haka da sunan Allah wannan Allah shi ne sultanin rahmani shi ne suna na Allah ta baraka wata shugaban sunayen Allah gaba daya wanda ba a ba da aronta ba ta taɓa jin mai sunan Allah ba Allah ne ya sa'aita daga wannan suna saboda suna ne ya sun izinin zaki izini ne na zakin Allah ta baraka wa ta'ala amma sauran asma'u sifati ne sunaye ne na sifofin Allah amma da izinin zaki da izinin sifati duka kadimai ne duka ahlus sunnati wal jama'a sun tuka kadimai duka sunayen Allah kadimai ne azalin tunkin azalan ne na rasu amma mu dajira sun ce a sunayen Allah wasu daga baya suka samu idan aka samu halitta wanda suke bukata ga cikin da yusuf a iramar su to sai Allah ya samar wa sunan sa Ar-Rahman sai iramar in ji mutazila amma da sunan suka ce duk lokacin da Allah ya samu azali ya taba da farko za ka duk sunan ya taba da farko da ranar da ranar saboda haka shine Allah shine Ar-Rahman da garimiyar rahama a duniya rahama ta zama ta taba kowa da kowa ba cewa wannan ba musulmi bane a ko ba musulmi bane ramaniyar Allah ya taba yau zama musulmi bane amma ya samu lafiya ya samu mulki ya samu lafiya abin da ake nema mulki su ne masu ke juya duniya gaba daya saboda ramaniyar Allah ta taba ita ramaniya tana ta'alluki ne da asbab duk da Allah na bare ta koma sababi amma dai tana alaka ne da sababi idan kai shuka idan aka yi ruwa ka share gona kai shuka damina ta cigaba da aka cigaba da samun ruwa mai yawa ba to za ka samu ƙarshen damina kaka za ka samu amfanin gona me yasa ka samu amfanin gona ka yi shuka ka yi noma ka yi kaza ba ka yi kenan ka samu arziki ta dalilin wannan noma da kai to idan ka mutum ya samu abu a duniya to sababi ne shi yasa shi wace idan ka mutum ya mallaki abu a duniya ɗayan abubuwan harufan nan ne na hikimar ko ha'un dirasa kayi noma kawun kasu ko kayi nema kashi da nema noma ko nema hikiman mimun ko mirasun gado kai kawun ko tijara kasuwanci kai idan ba hanyoyin da guda biyar ba to ba za ka samu dukiya a duniya ba in ba ki don zaka wani wani to saboda kin tana maliya tana alaka da mai kai sai a bana amma wani bai yi koyarwa Allah na bashi amma mafi yawa tana alaka da wannan shi ne kuma arrahimu wanda ya kebance ramarsa ga bayan Allah muminai a lahira saboda ta shi wace tana tafiya islaman kafira malamai sun yi sabani mai yawa akan wannan bismillah cewa hal biya ayatu min fatiha shin bismillahir rahmanir rahim kan aya ɗaya daga cikin ayoyin fatiha aw ayatu min kulli sura ko kuma aya ce a kowace sura aw ayatin a Qur'an ko kuma aya ce ta Al-Qur'ani wasu malamai suka ce inna ha juzu min al-aya juzu ayatin min al-Qur'an ita wani yanki na aya ne wata kai aya ba a cikin Al-Qur'ani kamar yadda wasu sun nan ne innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim wato wani yanki ne na aya ga wasu malamai walaysa aya fil Qur'an walaysa aya fil Fatiha suka ce ba aya bane a Qur'ani ba aya bane a Fatiha wala fiye ma fi gairin Fatiha bil litina kuma a wurin Fatiha wannan shi ne abin da wasu malamai suka faɗa a cikin malamai walara su yi shafi man shafi shi ne jagoransu suka ce inna ha ayatun fil fatiha bismillah aya ce a fatiha saboda haka wa min man qala inna laysa fil fatiha saboda haka wani man shafi da wani zamu samu a gaba wanda yi sallah bai yi bismillah na wannan ibada sallah saboda ya bar aya a cikin fatiha a daga cikin malamai kuma suka ce abu wanda suka ce ba ta aya bane a fatiya walakin tuni biha an fara fatiya ne kawai da ita amma ba ayan fatiya ba والهجة أن البسملة من الفاتحة كونها قد وجدت مكتوبة في الأمة برسم القرآن شاشي wannan ke ganin aya ne a fatiha hujjar su saboda an samu bismillah an rubuta ta a farkon fatiha da irin rubutun da aka yi wa alqur'ani ba dan ita aya bane da ba za a mana rubutu irin da sauran ayoyi ba ko ba wani abu wanda da aka zo aka tashi a cikin alqur'ani aka rubuta shi wanda ba aya kan alqur'ani ba misalin la haula ai kalma ce mai girma ko ba ka same ta rubuta alqur'ani ba saboda ba aya bane na alqur'ani saboda aka kasancewa an same ta a rubuce da irin rubutun alqur'ani yace wannan shine hujja da cewa ita fatiha ne sannan hujja da maktuba ala rasu kulli sura hadhihi aqwa hujjatun annaha aya min fatiha fatiha wa hadhihi sura ukhra wannan shine ne nuna ma hujja cewa aya ce a fatiha kuma aya ce a sauran surori yace ya zo Mazala sallallahu alaihi wasallam baya gane karshen sura da kuma fara wata sura sai an ce bismillahir rahmanir rahim saboda haka bismillahir rahmanir rahim inda la su kulli sura kulli jibril bismillahir rahmanir rahim fa ya arku rasul anna hadhihi hiya bidayat sura yace ko da sura ta kare sai jibril yace bismillahir rahmanir rahim ganin manzo Allah yake gane cewa bismillahir rahmanir rahim akan kowata sura yanzu goma ya yi dama kuma da sarari zuwa goma saboda haka za mu tsaya nan insha Allah gobe za mu karasa maganar bismillah kuma da fara fatiha a kuma makarantar da yara mu lana a kuma yanzu kula da gama sama za mu ranar da yau da kuma samun kamar a